الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkami tajwid wato shiryar da mai neman fa'ida cikin sanin hukunce-hukunce na tajwidi da riwayan hafs an asim na babban malami a shekul imam muhammadu al-mahmud al-mashhuru bi abirima al-najjar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin makharish ga baki daya wanda a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi da kan fasli na gaba wanda malam ya mai matashiyar magana da faslun fi bayani sifatil huruf faslun rabewa baina ma madda wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala wato zai mana bayani dangane da wato siffofi na harufa sifatul huruf siffofi na harufa na alkur'ani harufa na larabci wato lokacin da mutum yake karatun huruful hija'iyya kowane harafi cikin huruful hija'iyya yana da kwai siffar da ba ta ƙasa da siffa biyar yana ɗauke da siffar da kuma ba ta sama da siffa bakwai amma ya zamanto harafi guda ɗaya yana ɗauke da siffa biyar ko siffa shida ko siffa bakwai kowane harafi ba wanda za ka ce ya yi ƙasa da siffa biyar ba wanda za ka ce kuma ya yi sama da siffa bakwai bakwai rawun ita ce ma yana ga mai sifa bakwai masu shida-shida sai ko masu biyar sun fi yawa mun gane da kyau ko? now as-su'al tambaya ma ma'ana sifati lokatan wasdilahan malam yace me ake nufi da as-sifa a wajen yare na larabci idan a yare na larabci aka ce fulanun sifatuhu mithlu sifati fulani wane sifar shi kwatamkacin sifar wane ce ko sifatuka tushbihu sifata fulani kamar ka tana kama da tawani mun gane da kyau wasdilahan sannan ko me ake nufi da wato asifa a wajen malaman tajwidi idan malaman tajwidi suka yi magana akan sifa suna magana ne akan sifa ta bil'adama ko sifa ta dabobi ko sifa ta aljannu ko kuma me suke nufi da sifa aljawab amsa as-sifatu lughatan ma qama bi shay'i min al-ma'ani wato sifa a yare na larabci shine ma qama bi shay'i dukkan abin da ya tabbata bishai'i da wani abu minal ma'ani daga cikin ma'anoni dukkan abin da ya tabbata ga wani abu daga cikin ma'anoni wannan shine ake ce mai sifa mun gane da kyau daga cikin ma'anoni abin da za a iya baiwa abu ma'ana ma'anarsa mun gane da kyau ya ce kal ilimi kamar ilimi yanzu akwai wanda ya aka ce maka misali rabi'u da Allah akwai malar rabi akwai malar rabi akwai alhaji rabi to amma lokacin da aka ce maka rabi aka kyale kaga wannan sifa din bata bayyana ba amma ana ce maka alhaji rabi wani alhaji rabi ka ce na maradi ina ganin zaka zaka kana bukatar wani abu ko ka baka bukata eh baka bukata ko saboda ya zama to sifa shi ce kana cewa alhaji rabi farkon awwalu ma ya tabadaru ila azhanina shine alhaji rabi dan chaduwa ko yawwara to irin waɗannan akwai kuma wanda daga an ce malal ladan kaga ladannai da yawa ne amma yanzu a cikinmu nan in akwai wani malam ladan wanda abokinmu ne malam ladan muke ce bishi saboda wannan malam ɗin sifa ce tashi don aka ce malam ladan an gane yanzu akwai wani wanda in ka ce ashiru ba za ka gane ba abin da ake nufi amma kana cewa profesa ashiru za a gane wanda kake nufi saboda ka tabbatar mai da sifar shi ta profesa kaga amma dai ashirun ai sunan shi ne ko yawwara to irin waɗannan akwai wanda za ka ga cewa in ka cire malam a cikin sunan shi ka faɗi sunan shi gaya ba za a gano ba farko abin da kake nufi sai in kayi sharhi ka ce ai malam wani ya ce to ai mu mutum ba ya ce mishi wani wasawadi kamar baki ka ce ina buƙatar a siyo min riga riga wata kala ka ce baka kaga wannan siffar ta ce kenan to doguwa ko gajera kaga wannan ita ma siffa ce ka ce doguwa mai gajera hannu ko mai dogo ka ce mai gajere kaga wannan duka siffa ce ka ce ma haɗu da wane wanne wane ka ce wani na nan dogo a cikin abokanka wani dogo marasa jiki a na gane shi wane kenan ba wani ba wanda za a gan shi idan shi da nan ja eh shi shi kaga waɗannan duka siffa ce ta shi mun gane akwai wanda kuma za a ce maka wane mai jiki ko a ce ika ce eh shi akwai a gurbin ku mutanen da Muhammad Muhammad sunan su duka daya jiki gare shi daya kuma ramamme ne aka ce Muhammad mai jiki ka san wanda ake nufi kai tsaye ba sai an maka bashari to wannan sifa kenan to sifa shine ma'ana kenan ma'anar abin da aka kalla a jikin mutum ko kuma yanzu misali sai kana son hula aka ce wata kala sai ka ce zanna ai sifata an san abin da kake nufi da zanna ko kace kana son hula aka ce wata kala kace tangaram an san wanda kake nufi kace kana son hula aka ce wata hula kace tashi da kwawa ka san ai an san abin da kake nufi kaga ba za a ce maka ba hula duka kudin su daya da zanna da tangaram da tashi da kwawa kowace sunanta hula ne kai har ma hular sojoji ai sunanta hula kaga yanzu aka baka hular soja aka ce kasa ana ga an baka aiki da ko aka baka kefi aga ita ma duk sunanta hula ko kefi to da sauransu wannan sifa kenan wasdilahan to abinda ake nufi da sifa a wajen malaman tajwidi kaifiyatun aridatun lil harf wato wata kaifiya ce wanda take bujurtowa harafi inda husulihi fil makhraj lokacin da ya tabbata a mafitar shi minal jihari na jihar bayyanawa warrakhawa da kuma wato arrakhawa shine tafsasawa walhams da kuma alhams boyewa wa shidda da ƙarfi wa nahawiha da makamantansu wato saboda dama idan aka ce asifa a wajen malaman tajwidi wata kaifiya ce wanda take bujurtowa harafi lokacin da ya tabbata a mafutashi lokacin da yake maftuhi akwai buƙatar kamar kaza ya zamanto yayi kaza yayi kaza kadan kumbura shi in yana daga cikin huruful istila idan yana daga cikin huruful istifal ba buƙatar ka kumbura shi idan yana kaza ba buƙatar a ce ka mai kaza saboda ka kamba ma shi da yawa ko kuma a ce ka rage mai fadin shi to wannan shine sifa din ka rage mai sifa ta kaza ka zo da harafi gashi nan ka fitar da shi daga mafitar shi amma kuma ka cinye mai sifa kaza da sifa kaza da sifa kaza yanzu in muka ɗauka ba'un lokacin da mutum ya ce ɗa ɗa ɗa ka faɗe shi daga mafitar shi to amma saboda akwai sifa ta nashi da ka cinye mishi akwai iqbadi akwai isti'la'i to dole in kana so ɗa ɗin ya zama to ɗa to sai ka ce ɗa ɗa mun gane da kyau yanzu sod sod sod lokacin da kace sad sad sad ka ka ka wannan gimishi ka ce mai sufofin shi haka nan ta'un lokacin da kace ta ta ta ka fitar da ita daga mafitarta to akwai sifat nata da kace irin su hams da sauransu jim jim in kace ji jim jim kafi cinye mai waɗansu sufofi saboda jimun yana daga cikin hurufu shidda dole lokacin da za ka fitar da shi ka kula da kyau yawwara as-su'al tambaya kam hiya sifatul huruf siffofi na harufa guda nawa ne al-jawab amsa hiya sab'ata ashara ala al-mukhtar wato sifatul huruf wato su guda goma sha bakwai ne a bisa maganar da aka zaɓa cikin maganganu na malamai wato kamar yadda a karatunmu na makharij muka yi magana akan cewa malamai sun yi saɓani akan adadin makharij to haka wajen sifat malamai sun yi saɓani akan adadin sifatul huruf to amma dai wato shekul ƙurra'i ibn al-jazari allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato shi ya zaɓi guda goma sha bakwai an gane da kyau yawwa sifatuha jaharun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa didda qul mahmusuha fa hathahu shakhsun sakat shadiduha lafdhu ajri qatin bakat wa bayna rikhun wa shadid lin umar wa sabu ulwin khussa daqdin idh hasar kamar yadda ya kawo su cikin jazariyar sa kenan mun gane da kyau as-su'al tambaya ila kam ismin tanqasimu hadhihi sifatu malam yace to waɗannan sifofi guda goma sha bakwai zuwa kashi nawa suke kasuwa aljawab amsa tanqasimu ila qismaini wato waɗannan sifofi guda goma sha bakwai sun kasu gida biyu ne kacal ismun lahu diddun wa huwa khamsatun wa didduhu kadhalika wato ismin wato kashi na farko lahu diddun yana da kwai kishiya wa huwa khamsatun su guda biyar ne wa didduhu kadhalika kishiyoyin su ma guda biyar ne mun gane idan aka ce sama akwai me ƙasa gaba akwai me baya idan aka ce sama akwai ƙasa gaba baya dare rana mun gane da kyau yawwara eh haske duhu eh ƙarya gaskiya yawwa to wannan eh dama hagu kun ga wannan duka suna da kwai kishiyoyi to amma yanzu lokacin da kace misali a littafi shi wani da kishiye shi eh zai ga ce ina da littafi kaga ai ba wanda zai je kuma kishe shi baka da littafi amma yanzu kana ce a sama za a ce kasa fari baki mun ga da ce gaba baya yau wala jiya yau nam to akwai masu kishiyoyi akwai kuma waɗanda ba su da kishiyoyi wa qismin la didda lahu kashin ɗaya kuma baya da kishiya wa huwa sab'un su guda bakwai ne shi yasa ya muka yi lissafi biyar biyu goma za su bada sai kuma in ka ɗora bakwai shi kenan sun ƙare as-su'al tambaya mahiya zawatul abdad wato cikin waɗannan sifofi guda goma sha bakwai waɗanne ne guda biyar waɗanda suke da kwai kishiyoyi aljawab amsa zawatul abdad wato ma'abuta kishiyoyi shine akwai aljaharu wato akwai aljahar wa didduhu alhams wato kishiyarsa shine alhams alhams harufa goma yake dauke da shi idan ka cire harufa goma cikin huruful hijaiya sauran harufan dukkaninsu na na jahar ne washidda wa didduha arrakhawa akwai kuma ashidda ashidda hurufun shidda su guda takwas ne cikin huruful hijaiya idan ka cire su to sai kuma bangare biyu akwai arrakhawa akwai kuma at-tawassul wa bayna rikhun wash-shadid lil umar wato akwai harufa guda biyar wanda ake ce da su hurufut tawassul wanda su ba sa daga cikin hurufu shidda ba sa daga cikin hurufun rakhawa yawwala wama bainahuma da abin da yake tsakankanin ash-shidda da ar-rakhawa shine waɗannan harufan guda biyar na lin umar kenan ga takwas ga biyar za su kama sha uku ko to sauran harufan gabaki ɗaya za ka saka su cikin arrakhawa ne sai kuma walisti'ila'u wa dudduhu alistifal alisti'ila hurufu listi'ila su kuma guda bakwai ne kishiyar huruful isti'la sune al-istifal harufan da suke na ƙasa ne su wanda ba a daga wato baki lokacin da ake faɗar su ba a kumbura baki sune harufa kusan 20 da wani abu 22 duka huruful istifal ne kafin ba buƙatar ka kumbura baki lokacin kona Allah a ka girmama shi da yawa ka ka fahama shi da yawa wa kana kana kana waɗannan huruful madiyya su kuma suna bin harafin da yake kafin su ne in ya zama mufaham su zama to mufaham in ya zama mustafil ya su zama to mustafil su kaga kana alif din da ya biyo bayan kafin ka tasirin tashi o alif din da ya biyo bayan kafin ka kabrara shi saboda shi huruful madiyya dama suna bin abin da yake kafin su dawwala wal idbaq wa didduhu al infitah sai kuma idbaq hadewa kishiyarsa shine budewa ko to idbaq harufan idbaqi su guda hudu ne kacal kishiyarsa shine al infitah sauran harufa na hijaiya guda 25 dukkanin su zaka saka su cikin huruful infitah ba sa daga cikin huruful idbaq sai kuma wal izlaq wa didduhu al ismat al izlaq wato izlaq farra min lubbin farra min lubbin harufa guda shida sune huruful izlaq fa'un ra'un mimun nunun lamun ba'un sauran dukkanin su huruful ismat ne wajen harufa guda 20 da uku kenan ko za su koma huruful ismat wanda za mu ga cewa waɗannan huruful ismat inda kalma ta larabci ce ba za ka samu kalma wanda take mai harafi hudu wanda kuma ga dukkanin ta huruful ismat ne ba zai yi ba an gane babu wani harafi cikin huruful itlaq ko fa'un ko ra'un ko mimun ko nunun ko lamun ko ba'un kowace kalma inda ka ɗauka inda asalinta ta larabci ce ba wai kutse aka mata ba akwai wanda ake kutsa ta cikin larabci amma asalinta ba larabci ba ne in dai kalmar da asalinta larabci ce da wuya ka samu kalma mai harafi hudu wanda kuma babu ɗaya daga cikin huruful itlaq a cikinta yawwa mun gane da kyau to idlaqi kaifi balaqatul lisan al-imtina hanwa yawwa shine ismati na'am as-su'al tambaya ma hiya sifatu allati la abdada laha waɗanne ne siffofin da ba su da kishiyoyi aljawab amsa hiya safir akwai sifa ta as-safir wanda ta shafi hurufu guda uku ne sadun sinun zayun wala qalqala akwai kuma qalqala wanda ita kuma ta shafi huruf guda biyar ne budubu jadin wallin akwai kuma huruful lin akwai sifa ta allin wanda ta shafi harufa guda biyu ne wawun da ya'un as-sakina al-maftuhu ma qablahuma sai kuma al-inhiraf wato gangarewa sai ya shafi harufa guda biyu allam warra sai kuma at-takrir tittisawa ya shafi harufa guda ɗaya ne tal ita ce ra'un wattafashi sai kuma sifa ta at-tafashi al-intishar kenan yaduwa ya shafi harafi guda ɗaya tal bisa zance mafi inganci shine shinun walistiqala sai kuma alistiqala tinkaho da kerewa ya shafi harafi guda ɗaya tal shine dad mun gane da kyau to fal jumlatu a dunkule sab'atu su guda bakwai ne waɗannan sifa ɗin as-safir al-qalqala al-lin al-inhiraf at-takrir at-tafashi al-istiqala fa kullu harfin kowane harafi cikin huruful hija'iyya din nan ya akhudhu khamsa sifatin min al-mutadadda yana ɗaukan sifofi guda biyar cikin sifofin nan masu kishiya in baya cikin huruful hams to yana daga cikin yana cikin huruful jari in baya cikin huruful shidda to yana daga yana cikin huruful rakhawa ko hurufu at-tawassul in baya cikin huruful isti'la to dole ka saka shi cikin huruful istifal in baya cikin huruful idbaq dole ka saka shi cikin hurufu al-infitah in ba daga cikin huruful izlaq dole ka saka cikin huruful ismat dole ka bashi sifofin nan guda biyar mun gane da kyau yawwala wa amma ghayrul mutadadda amma waɗanda ba su da kishiyoyin nan guda bakwai na ƙarshe fataratan ya'khudhu minha sifatan wani lokacin zaka samu harafi ya ɗauki sifa guda ɗaya tal daga cikin waɗannan sifofin irin kaman ba'un za mu ga cewa ta ɗauki harafi ne kawai na sifa ce ta alaƙala ba ta da ba ta da sauran kowace cikinsu yawwa mun gane kyau au sifatai ne ko kuma sifofi guda biyu irin ra'un kenan ra'un ta ɗauki hurufu ta ɗauki sifa ta al-inhiraf ta ɗauki sifa ta at-takrir ita kadai ce ta ɗauki biyu wa taratan la ya'khudhu shay'an wani lokacin ma zai tashi amci ba shi da komai irin ha'un ha'un shi ba shi da komai cikin waɗannan hurufu din guda guda bako wanda ba su da ba su da kishiya fa ghayatu ma yajtami'u min al-harfi fi al-harfi al-wahid maqural abin da yake tattaruwa a cikin harafi guda ɗaya tal na sifofi sab'u sifatin sifofi guda biyar ne sifa bakwai sifa bakwai ce kadai mafi maqural sifar da take tabbata a cikin harafi guda ɗaya sifa bakwai ce al-inhiraf wa takrir ya kawo misalin ra'un saboda ita kadai ce mai wanda akwai al-inhiraf akwai at-takrir sai kuma wal khamsatul mutadadda sai kuma sifofi guda biyar wanda suke da kishiyoyi tana da akwai al-jahr mun gane da kyau tana daga cikin huruful tawassul tana daga cikin huruful istifal tana daga cikin huruful infitah tana daga cikin hurufu al-izlab sai zaman to ga al-inhiraf ga at-takrir kenan sifa bakwai ta tabbata ga rawu mun gane da kyau wa sayati bayanu zalika insha Allah ta'ala wato da sannu bayanin wato waɗannan harufa din waɗannan sifat din gabaki ɗaya zai zo shi in Allah madaukakin sarki ya so fi ghairi hadhihi risalati ba a wannan risalar ba fi bayani ma'anin sifati lugatan wasdilahan cikin bayanin ma'anin sifat wato ma'anoni na sifatul huruf a wajen luga ta larabci da kuma wajen malaman tajwidi wa bayani tawzi'i sifati da kuma bayanin rarraba siffofi alama sufatiha akan abubuwan da ake siffantawa to alhamdulillah wato mun yi karatu cikin alburhan fi tajwidul qur'an na sifatul huruf katal su kadai saboda mu hada sifatul huruf a karkashin kitabul wannan na hidayatul mustafid mun yi su cikin darasi hudu tare da dan uwa malam muhammad insha Allah ta'ala za mu saka a matsayin su za su zama to sun cike mana gibin sifatul huruf wanda malam bai kawo mana su anan ba faslun rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah ta'ala fi bayani aqsamil waqf wato a cikin bayani game da abin da ya shafi kashe-kashe na waqafi wato kashi nawa waqafi ya kasu saboda ba ko ina bane inda mutum yake taka burki ya tsaya akwai inda in ka taka burki ka tsaya za a ce baka hau kwad ba akwai inda ka taka burki ka tsaya za a ce yayi daidai tiribiyan za a ce maka ma akwai inda ka tsaya za a ce maka biyan mun gane da kyau ba za a kara maka ba da tire din daga sama za a ce maka biyan jayyid mun gane da kyau akwai gurin da in ka tsaya za a ce maka buri amma akwai gurin da in ka tsaya za a ce maka rasim shi yasa ai wajen koyon kwad in mutum yana tuki yana koyon tuki ko akwai jarrabawa da ake in bai huce kaza ba cikin kaza to akwai matsala to haka na a tajwidi shi ma akwai gurin da in ka zo ka kai birki a nan za ce kai wani burokin ne tajwidin nan nashi ba a gaban malami ya koya ba saboda yana kik a gurin da bai dace ba na'am as-su'al tambaya ila kam qismin tanqasimul awqaf allati yaqifu alaiha tali lil qur'an azim wato at-tali lil qur'an azim wato mai karatun alkur'ani mai girma ila kam kismin tanqasimul awqaful lati yaqifu alaiha zuwa kashi nawa ne ma wato waqafuffuka wanda mai karatun alkur'ani mai girma zai tsaya a kansu suke kasuwa wato zuwa kashi nawa ne al'auqafu waqafuffuka suke kasuwa wanda mai karatun alkur'ani mai girma zai taka burki ya tsaya a kansu aljawab amsa tanqasimu ila arba'ati aqsami wato waɗannan waqafuffuka sun kasu ne zuwa kashi hudu akwai tamin akwai alwaqafu tam waqafi cikakke wanda yawancin waqafi cikakke ana samun shi ne lokacin da aka gama wata kissa za a shiga wata kissa yawanci ana samun shi amma kuma haka nan ana samun shi a waɗansu gurare irin su walaya hazunka qauluhum ana samun irin su akwai kuma kafin akwai wakafi wanda yake kafin wanda yake mai isarwa ne ya isar kai wa hasanin akwai kuma wakafi wanda yake hasan kyakkyawa wakafi ne alwakaful hasan kenan wanda yake kyakkyawa wanda idan ka tsaya a nan lalle kai din guni ne kai ma wa qabihin akwai kuma wakafin da bai dace ba wanda idan ka tsaya a nan matsala za ta faru mai sauraron ka zai dimauce zai rikici as-su'al tambaya malam yace ma huwal waqfu tammu wanne ne waqafi wanda yake cikakke malam yace huwal waqfu ala kalimatin shine mutun ya tsaya ya taka burke akan wata kalma wanda lam ya ta'allaqu ma ba'daha biha wanda ma ba'daha abin da ya biyo bayanta abin da zai biyo bayanta ba shi da alaka da ita wala bima qablaha haka abin da zai biyo bayanta ba shi da alaka da abin da yake kafinta mun gane da kyau la lafzan wala ma'anan ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa shine yace kal waqfi ala al muflihun kamar inda mutum ya taka burki ya tsaya akan al-muflihuna ta farkon suratul baqara za ga lokacin da kace ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to kaga yanzu kalmar da zaka biyo da ita bayan ta ita ce me innal ladhina kafaru kaga innal ladhina kafaru ba ta da alaka da ulaika humul muflihuna ta ga wani sabon hira ne za ka tashi in gane da kyau ko to lokacin da ya zama to kana ba da wani labari za ka shiga sabon labari wannan ana ce mai alwakafu tamu kamar yadda idan muka je gaba can kuma allah ta'ala da ya ce fattakun naron lati wa ƙuduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin ya kuma za ka shiga wa bashirin lazina amanu ko yawwara to nan ma shi ma wakafi ne wanda yake ta in muka ɗauka ƙarshen wa bashirin ladina amunu safa da take ta ƙarshe ayar da take ta ƙarshe ta safar shine za mu ga cewa wa huwa bi kulli shay'in alim go za mu ga wa iz qala rabbuka lil mala'ikati wannan ita ma sabuwar kissa ce ko to sai zaman to wannan duka alwaqafu tam wakafi ne wanda yake cikakke to akwai irin su a cikin alqur'ani as-su'al tambaya ma huwa alwaqful kafi wanne ne waqafi wanda yake mai isarwa waqafin da idan mutum ya za a ce mishi lalle yayi kafa yayi amma dai laysa tamman ba cikakke bane saboda kana cikin kissa ce ta wani mutum daya ko kuma waɗansu mutane to ba gama ba har ƙarshe shi yasa yawanci shi kuma alwaqful kafi ana samun shi ne a ƙarshen aya a ƙarshen aya ba a ƙarshen kissa ba kenan ka karanta aya ka kai ta to wannan wakafi ne alkaf mun gane da kyau aljawab amsa huwa alwaqfu ala kalimatin wato shine mutun ya taka burki ya tsaya akan wata kalma wanda lam ya ta'allaq ma ba'daha biha wato wanda jumlar da za ta biyo bayan wannan kalma bai rataye ba da wannan jumla wala bi ma qablaha lafzan hakanan bai rataye ba da abin da yake kafin ita wannan kalma din da ka tsaya akan ta lafzan ta fuskar lafazi bal ma'anan bari dai ta fuskar ma'ana suna da alaka da juna ta fuskar ma'ana suna da alaka da juna amma ta fuskar lafazi ba su da alaka da juna shine ce kal waqafi ala qawlihi la yu'minun kamar inda mutum ya tsaya akan fadar la yu'minun innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun to lokacin da mutum ya taka burki ya tsaya akan la yu'minuna wannan wakafi ne kafi mun gane fi awwalil baqara ce li annaha saboda ita wannan jumla ta la yu'minuna ma'ama ba'daha tare da jumlar da za ta biyo bayanta ita ce khatamallahu muta'alliqun bil kafirin tana da alaka ne da al kafirin wanda Allah ya ambace shi da farkon ayar a farkon ayar ko innal ladina kafaru to ta fuskar ma'ana suna da alaka da juna amma ta fuskar lafazi ba su da alaka da juna mun gane da kyau to wani ana ce da shi waqafun kafi ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم wannan shi kuma ana wakafi ne tam saboda wa minan nasi wato wata wani labarin ne shi ma saboda dama bakara farkonta ta yi mana bayani kan hoton abin da za ta isa dukanta gabaki daya ayoyin goma na farko ayoyi goma na farko sun maka sharhi akan abin da bakara za ta kumsa duka mutane dama kashi uku ne akwai muminai fir akwai kuma kafirai fir akwai kuma wanda muzabzabina ne bai da dalika la ilaha ula wala ilaha ula to duka ta kawo maka su wa minan nasi kisar waɗanda suke kenan munafikai man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una allaha wal ladzina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون shi yasa ayoyin nan guda goma na farko fahimtar su shi zai baka tubarau ka gane abin da makasudin bakara take nufi za a zano muka waɗannan mutanen da ya ciki akwai mutanen kirki salihan bayi irin annabawa da sauransu za a kawo maka jinsa akwai kuma cikinsu akwai wanda suke lalatattu ne tantirai ne irin waɗanda suka kafirce wa annabawa duka Allah ta'ala zai maka kissarsu a cikin alkur'ani sannan kuma akwai wanda su kuma mudabdabi ne akwai munafikai duka kuma bakara ta kunsa mun gane da kyau za ga cewa a fatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna munafikai kenan وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون kuma can gaba za a gado an kawo maka kisar wani annabi wai za ƙiya lahum aminu bima anzala qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu qul falima taqtuluna anbiya allahi min qabl in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum musa bil bayyinati ana cikin wannan labarin sai a fada wannan labarin iya labaran da bakara ta kunsa shine waɗannan bangarorin guda uku ta tattauna akai mun gane da kyau na'am sai kuma mene as-su'al tambaya malam yace ma huwa al-waqful hasan wanne ne waqafi wanda yake kikkiawa al-jawab amsa huwa al-waqfu ala kalimatin wato shine mutum ya tsaya akan kalma wanda wannan kalma ta'allaka ma ba'daha biha wa bima qablaha lafzan wato ma ba'daha jumlar da zaka karanta bayanta yana da alaka biha da ita wannan kalma da ka tsaya akanta wa bima qablaha sannan kuma yana da alaka da jumlar da take kafin jumlar da ka tsaya akanta lafzan ta fuskar lafazi din amma bi sharɗi tamamil kalami da sharaɗin cikar zance inda tilkal kalima a wannan kalma ɗin da za ka tsaya a kanta. Kalwaƙafi ala alhamdulillah, kamar mutum ya tsaya a kan alhamdulillah, wabbin alamin. An gane da kyau, za a karanta fati Allah ka cuto ka ƙoshi ba numfashi mai tsawo. Ba za ka iya karanta alhamdu ba da numfashi da yaka ce alhamdulillahi rabbil alamin to ya maka yawa yaka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim gane da kyau yace li anna rabbi sifatun lahu saboda rabbil alamin sifa ce ta Allah mun gane da kyau muta'alliqun ma ba'da al-kalimati al-mawquf 'alayha biha lafdan wato abin da yake bayan kalmar da ka tsaya a kanta yana da alaƙa da ita kalmar da ka tsaya a kanta ta fuskar lafazi kaga Allah akan shi ka tsaya ko alhamdulillah to kaga rabbi sifa ce ta Allah din to tunda yana da alaƙa da ita amma dai jumla ta cika saboda akwai guraren da dama akwai alhamdulillah wanda zaka tsaya a kanta هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أولا وكالوقف على عليهم الأول في الفاتحة kamar inda mutum ya tsaya akan alaihim ta farko cikin suratul fatiha siratal ladina an'amta alaihim to kaga li anna ghayril maghdubi sifatul lil ladina aw badalun minhu saboda ghayril maghdubi sifa ce ta alladina an'amta alaihim ko kuma badalul kulli min al kulli ne na na alladina din saboda dama badal kashi hudu ne ko akwai badalul kulli min al-kulli akwai badalul ba'd min al-ba'd min al-kulli akwai kuma badalul galadi akwai kuma badal wato wane mushabbahun bil bil ake ce mai ya hasan al-khatuhu da sauransu badalu badalu mai ake ce mai badal dai guda hudu ne to idan ka dauki badalul kulli min al-kulli siratal ladzina an'amta alaihim siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin mun gane da kyau ko yanzu ne ya zama to badal kulli min kulli ne kenan idan ka dauki siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi sifa ne nashi to duka kowane yana da alaka da shi to shi yasa ko bakara farkon ta zaka kana da irin wannan alif lam mim zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin za ka iya tsayawa a kan larai ka tsaya a nan wakafi fihi hudan limta gina zama to sabuwar magana ce kuma kowanne ma'ana zai bada cikakkiya za ka iya tsayawa a kan larai ba fi hudan lilmuttaƙin sai zama to muftada ne da khabari hudan lilmuttaƙin kenan duka daga zalikar kitab hacin ko da kyau kana iya yi ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نعم السؤال تنبيه ما هو الوقف القبيح to wanne ne wakafi wanda yake mummuna wakafin da bai dace ba mai karatun alkur'ani a ce yayi sa aljawab amsa huwa alwaqafu ala lafdin ghairu mufidin ghairi mufidin wato shi ne mutum ya taka birki ya tsaya a kan lafazin da bai fa'idantar ba da adami tamamil kalami saboda rashin cikar zance ɗin saboda zancen bai cika ba waƙar ta'allaka ma ba da hu bi ma ƙablahu haƙiƙa jumlar da take bayan wannan kalmar da ka tsaya a kanta tana da alaƙa da abin da yake kafin wannan jumlar da ka tsaya a kanta ta fuskar lafazi da kuma ma'ana. kamar mutum ya taka birki ya tsaya akan bismi min bismillah ya ce bismi Allahi rahmani kaga wani ai lokacin da mutum maka haka yare na ka kai aka ce aka ce bismi ka tsaya ce na'am saboda lumfashin ne baya jayuwa da kyau ce mishi a kai ka tsaya da kyau dai ce bismillahi farko da yanzu aka fara sai da mutu ar-rahmanir rahim na'atini na Allah sai da mutu za ka iya tsayawa kan bismillah ar-rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ka abu yayi wannan jewa ka za ka yi karatu mai kyau bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim ka tafi da shi haka wa alal hamdi min alhamdulillah mutum ya tsaya kan alhamdu alhamdu na'am lillah rabbil alamin a ce kai wanda wakafin naka bai ba haba tajwidi ne a koya mana a tajwidi a koya mana ce to a wani guri ka gani ya ce a cikin wadda wato matakai na wakafi akwai wannan gurin da na ga an ce alhamd an tsaya ana ya ce to a wani kalan ya sano maka shi a cikin alwakaful kabi ba alwakaful hasan ba ko attamu ko alkaf mun gane da kyau yawwala kamar mutum ya tsaya akan malik au yaumi min malik yaumi din malik malik yawmiddin a ce kai wannan larabcin naka wannan larabcin naka gata mana a gyara shi ko ce maliki yawm addin ya ce kai wannan fata musamman yana koya yara karatu ai sai sai ba su wahala maliki yawm addini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ga ma'anar da yake so ya isar ya rubuta ta da kanshi to shi yasa duk wakafi wanda zai zama to ma'ana ta baci ba ma'ana to sai a taka wa mutum burki shi yasa wani lokacin za a ga mutum ya tafi ya yi fari musamman musabaka ta saudiya da sauransu kuma za a ga an fito da rezirta bai zo na ɗaya ba ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar bai ga sunan shi ba dai a ciki saboda rashin sanin ma'arifatul waqf wal ibtida saboda yana da muhimmanci su larabawa lokacin da kake karatun nan za ga mutum ya sa abin da kake karantawa yawanci waɗannan wanda suke zaune suna alƙalancin nan gu sun kwankwada abin a kansu to in ya zaman to ka tashi daga inda bai dace ba ko ka tsaya daga inda bai dace ba wai dawo da kai za a yi ba a ka rage darajar ka kenan za a kallace ka ne a ce muna yi wa wannan mutumin kallon malami a ishe shi kuma burokin ne sai bayan ka kare ana ya sha fari ya sha fari jayyid mumtaz la tamanna laka tawfiq wan naja satakunu min al-faizina wa anta satakunu awwalan sai an fitar da rijista ka raka kai waɗannan mutanen la'antattu ma babu yasu ko na goma ba sayo da bacci to in ka zo kana kallon karatun na ka wani ya ce to wannan guri aka yi ka tsaya a nan gata bala wannan kalmar ba ta dace ba ka tsaya a kanta ce to ai saboda in yi limfashi ne in ji daɗi karatun da ya ɗako daɗi a ce to ka ba ta karatun ka nan zai zama to ta irin wani aka rarrage maka darajoji su wanda suka yi karatun wanda kana ganin cewa ba su kai kai a zaƙin murya ba ba su kai kai a tatbiki ba amma sun fi ka sanin ma'rifatul waqfi wal ibtida wanda kuma cikin malamai cikin magabata irin su Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi suna ganin cewa a tartilul qur'ani shine ma'rifatul waqfi wal ibtida yana da muhimmanci sosai li'annahu la yu'lamu ila ayyi shay'in udifa saboda ba za a gane ba zuwa ga wani abu ne aka raba wannan addini kin malik kace malik mamallaki na me amma lokacin da kace maliki yawmiddin an gane abin da kake nufi to kace maliki yawm kace yaro yi maimaita ta yi ta maimaita ta yi lokacin mishi addin sai ga yaje gida yana ta rikici da baban shi maliki yawm addin baban shi ce kai zaka raka maliki yawm addin ya ce haka malami na koya mu sai tab lalle malamin nan da haka zamu zamu je mu zauna da shi to mu ji aw ala kalamin yuhimu wasfan la yaliqu bihi ta'ala ko kuma ya tsaya akan zancen da zai dimotar da mai sauraren shi zai dimotar da wata sifa wanda bata dace ba da Allah tabaraka wa ta'ala shi ma lokacin da mutum ya tsaya akan zancen da zai zamanto ya dimotar da bawa mai sauraren shi ya zamanto ya rikice bai dace ya tsaya ba nan lokacin da mutum ya ce fawailun lil musallin kada ya ce to sai gobe za mu tashi daga alladina ma'an salatin sahun a yayi bayani yayi bayani saboda yana tsayawa akan fawailun musallin wanda zai ce kai ba haka bane wannan a Allah ya fi karfin haka yayi wa masu sallah azaba to sai ka kawo sifa din ka tabbatar da ita kuma in kana so ma ka tsaya akan alladina ma'an salatin sahun ka ce gobe mun karasa mun gane da kyau yawwa كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في غير هذه الرسالة حيث هذه مختصرة مالان تي كما يندد سنو بيان ونن وقفي القبيح دي ذوشي أتكن وتر ونن الرسالة سبود ونن الرسالة توا ميتني أتكيتي bawai an yi ta bane saboda a yi bayanin wannan ɗin dalla-dalla amma dai akwai littattafan da suka ɗauki ɓangaren abin da ya shafi alwakaf wal ibtida a cikin alkur'ani daga in ka koma can za ka fa'idantu da kyau da kyau as-su'al tambaya ta ƙarshe fi kan maudu'in yaskutu hafsun a ina ne inda imamu hafs yake yin sakat yake yin shiru ya kyale ya yi sakat sakat shi ne ka yi shiru ba tare da kayan fashi ba mun gane da kyau ko an taskuta bi ghairi tanaffusin aljawab amsa yaskutu fi arba'ati mawadi'a al-imam Hafs yana yin shiru yana yin sakt a gurare guda hudu ne al'awwal fi suratul kafi wato guri na farko farkon suratul kafi fadar Allah ta'ala da yace walam yaj'al lahu iwaja tayyiban liyunzira ba'sa thumma yaskutu sannan kuma sai dan yi shiru saktatan latifatan shiru wanda yake tattafsa min ghairi tanaffusin ba tare da ya fitar da numfashi ba sai yace tayyiban liyunzira ba'san shadida الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر يوا مغانيه والثاني قولي نبي في سورة ياسين تكن سورة ياسين fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yace min marqadina hada qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun thumma yaskutu kama taqaddama wa yaqulu hada sannan kuma sai ya shiru saktatan latifa min ghairi tanaffusin sai ya ce haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun wa thalith fi suratul qiyama guri na uku cikin suratul qiyama fadar Allah ta'ala da yace wa qila man thumma yaskutu kadhalika wa yaqulu raq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والرابع guri na hudu fi suratul muqaffifin wato cikin suratul muqaffifin ko suratul tadfif shine fadar Allah ta'ala da yace kallabal thumma yaskutu kama zikir sannan kuma yana yin shiru kamar yanda aka ambata a baya wa yaqulu rana sai yace kuma rana kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun yu'minun to yana ga wannan shine karshen wannan risala wanda fasli na gaba zai yi mana bayani ne akan wato abin da ya shafi al'amuran da aka haramta yin su ga mai karatun alkur'ani wanda bai dace ya aikata su ba wanda alkur'a'u ne suka kirkire su wanda babu su a lokacin as-salafus salih wanda dai abin da ya shafi ahkamut tajwid na wannan littafin mun gama su kuma zai zamanto wannan shine darasinmu na ƙarshe na wannan risala abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wata'ala ya gafarta mana a bayan Ramadan insha Allah ta'ala in qaddara Allah lana albaqa zai zamanto mun saka waɗansu daga cikin littattafai kuma idan mun samu lokaci su waɗannan al'umurul muharrama din za mu samu mu yi zama akan su suma wabi hadal kadar kifaya a wannan malami mai littafin hidayatul mustafid a sheikh muhammad bin mahmud annajar Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mushi Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka makwancinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafartawa dukkanin malamanmu tun daga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hada waɗanda suke ƙoƙari dare da rana kan ci gaban addini na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara dafa musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu albarka abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik